أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اللهم تعالى على آله وأصحابه وأنصاره وأصحابه وأقربائه وأهل بيته أجمعين رضي اللهم تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'du yan uwanmu jama'ar musulmi musamman ma ku da Allah ya rabautar da mu haɗuwa da ku bisa halattowar ku wannan zawiya ta mai alkhairi mai albarka a cikin wannan la'asariya da kuma ɗimbin jama'ar musulmi wadda su makwabta suke ga wannan zawiyar ba su tare da mu jiki da jiki amma na dai duk sautin da muka yi sautin yakan iske su cikin gidajen su da kuma kuɗin nan ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmi wadda muke ganewa da ku ta wasu ɗan kafofin watsa labaran nan guda biyu daga mai hoto da murya gidan talabijin NTA ta ƙasa rejin jihar Bauchi wadda muke ganewa da ku kowane karfe sha ɗayan safe zuwa sha ɗaya da rabi da kuma ku da muke ganewa da ku ta wannan babban tasha gidan rediyo BRC Bauchi mai albarka da alkhairi duka dai kowa da sunansa da darajojin da Allah ya mara na haɗa mu duka cikin gaisuwan shari'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau kamar da kowa yake gani mun shiga la'asariyar wannan yini ta juma'a yinin da fiyayyen halitta ke kiranta sayyidatul ayyami kuma ita ce la'asariya ta goma sha biyu ga wannan wata watan gafara watan rahama watan fadala watan ramadana watan alkur'ani watan zikiri watan salloli daidai sadda ake lissafa hijira da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim shekara dubu daya da shekara ɗari hudu da shekara talatin da bakwai Allah ya kuma bamu aron dama da zarafi mun dawo za mu ɗora daga yadda jiya muka tsaya kan wannan aiki mawuyaci aiki mai wahala aiki mai hatsari in ba a dace ba aiki mai lada mai albarka mai tsira idan an dace to muna kuka wa Allah Allah ya datar da mu muna masa kuka cikin falalan nan nasa da raman nan tasa wafi'a ya mana arzikin fahimtar wannan saƙon bisa daidai kuma ya mana arzikin kisar da shi wa bayansa bisa daidai kuma ya wa bayin nasa muwafaka su fahimci saƙon bisa daidai kuma Allah ya ara mana aron dama da mu da ku da wasu suke jin mu ku bauta masa bisa daidai din nan ko ya ji kayan mu ya mana gafara ya samu a gidan da ya gina don ya zuba wanda suka yi masa daidai tare kuma da rahamarsa da jin kayinsa. Amina Allah bi jayi kanzil wujudi sallallahu alaihi wa sallam. Na'am bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس
تقولوا في الحياة الدنيا ويسئل الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام Allahu Akbar walillahi alhamdu Ubangiji Allah matsajin samammu matsajin samammu yana magana akan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wannan ayar cewa minan nasi daga cikin jama'a Allah ya san kowa ya san sunan kowa ya san ɓarnan kowa ya san shirin kowa ya san motsawan kowa amma saboda ya koyar da ladabi sai ke ce wa minan nasi man yaqulu kaza kaza kaza wa minan nasi man yaf'alu kaza kaza kaza wa minan nasi man s- wannan ubangiji Allah bai tsoron kowa kuma ya fi ƙarfin kowa kuma shi kowa kuma shi ke rike da tasarrufa na kowa amma tausayinsa sai ya sa abin da zai fi zamowa wato waraka a cikin mutane akwai munafukai akwai muminai Allah ya san kowa ya san kibin imaninsa ya san kowa ya san kibin fakarsa sai yake wa minan nasi ya rasulallahi sallallahu alaika wa sallama a cikin mutane a cikin mutane akwai manyi ujibuka ƙaunu wanda in ya zo gabanka ya tadda kai a masallacinka ko ya tadda kai a wajen da ka je da'awa ko ya tadda kai a fagen yaki in yayi kalmomi kalmomin za su kawatar da kai ya rasulallahi sallallahu alaihi sallama amma iyakan kalmomin fil hayati duniya iyaka manfa'an da yake so maganar su jawo mafi shine ya ci riba a rayuwar duniya ka yarda da shi ka manni da shi shi kuma ka yi ka kenan zo domin ya dinga samun hanyar da zai gina rayuwarsa ta duniya amma wa yashhadullah yana shaidar wa Allah bi ma'ana Allah ya yi shaida a kansa alama fi kalbihi akan abin da ya ɓoye a zuciyarsa ai kaulu ba da kalbu ake kaulu ba ai ana niyyatu da kalbu amma in an ce ƙaunu to an wuce kalbu an zo kan lissan da shafakai da kuma abin da ake cewa da da shi ko mu ce wato wato wato wa- kanda kanda shi ne abin da aka jera koyon mutum a jiki sai mutum zai yi furuci duka wa'annan akwai gudumawansu akwai gudumawan haƙora akwai gudumawan cikarta akwai gudumawan hanci akwai gudumawan labban baki to ka gani an zo maganan ƙaulu kenan ya ce ko zai ce ko yana cewa amma abin da ke ransa kuma ya saba da abin da ya gaya maka nan ya rasulallahi sallallahu alaika wa alika wa sahbika wa sallim menene ya koyi wa huwa alattul khitab duk laushin harshen nan da ya maza amma a ransa ba abin da ya tanaga illa zurfafaffen jayayya illa naciyan musu illa a yi hayya hayya tane na tane wannan yana da lugudi bi ma'ana yana da ƙwarewa yana da zurfafawa a wannan fagen amma da zo wajenka ya ga kada na ba irin wannan kalman ya yi masa ba kun ga mutum an fara da shi kamar mutum amma an je ƙarshe kuma kaga an yi rubuci daga sanda harshen mutum ta saba da itikadinsa wannan mutum ya zama abin da ake ce ma zero fasil ba mutum bane ba shi ba ko da ƙarya mutum ya faɗa ya yi sa'a kuma a ransa ma ƙaryan ya tudurta to shi ba ana buƙatar kawai ya tuba ne amma shi bai saba ba zahirinsa bai saba da baɗininsa ba ina ne hatsari yake hatsari shine a yi magana farau farau farau amma a rai kuma ana shirin a je a aiwatar da wanda za su rubuta wannan din akwai wanda in sai wujudi ya karbi qur'ani da tumi tumi yana mayarwa kecewa suke da kuka kuka sosai wani ma sai an rike shi ana rarrakin sa amma munafiki min an-nas من يعجبك قوله في الحياة الدنيا واشهد الله على ما في قلبه وهو ما وهو ألد الخصام shi abin da ya fito a tada ƙura a yi ta na sani madina ta gauraya a ce ga muhammadu yana faɗa da mutanen da yanzu ma ya ja su sallah to shi kuma kasuwancinsa ta yi ke Allah isan mana bismillah
وإذا تولى فعاقل العلم ليفسد فيها ويهلك العرش والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى يا jakada bayan ya burge ka da maganganu a gabanka ka ji ki ka saurare ki to bari ta in ya tashi ya bar gabanka kuma Allahu akbar manzo Allah yayi daga eh manzo Allah wato wato wato ba abin da zai gani ba a rayuwar duniya sallallahu alaihi wasallam kowane kalan mutum sai da ya zo gaban manzo Allah kuma yayi da Allah ya tsallaki irin mutum din in ne gone kuma yayi da Allah ya yi mutumin ya hada shi da manzo Allah dindindin aka wanda duk ka ganshi ya rayu da manzan Allah rayuwa ta girmamawa har ya bar duniya kana ji annabi na yabon shi ko kuma shi manzan Allah ya bar shi a duniya annabi yana yabon shi malam Allah ya tankade ya kuma rairayewa ya kuma tankada ya kuma rairaya ya tabbatar da wanda tun da shi Allah nan alimun ne bi zati sudur to amma in ka ga Allah ya bar mutum da manzan Allah to ai shi Allah ba abin da ya buya maki to wannan din ya ci kwat ko kana san sa ko ba ka san sa ya je ci kwat dan Allah ba shugaban kasar tare Najeriya bane balle ai wani abu a kauyen Kaduna bai sani ba ahaba bi kulli shay'in ilman وأحصي كل شيء عددا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور تكون الله kenan na da ihata da wannan muke roƙon kallon mun nan da tsararrakin mun nan idan an ce maka sayyiduna abubakar siddiqi ubu ka ce radiyallahu an inda dai tare ka ji duriyar su da manzo Allah ba kai ka tsaro ina ma kake ma a sannan yanzu kuma suna kwanci a kucewa tare kin an fi karfin Allah ne aka ɗauki mummuna abu aka haɗa masa da Ali Muhammad shi Allah bai sani ba kai kai antumu a'lamu amillah فالجواب اذا الله اعلم yau din nan in ka je madina ga kushewan sayyidul wujudi ga kushewan sayyidina abubakar siddiq kai ka sani baka ci Allah sanin abubakar baka kai Allah son manzan Allah da tsarkake shi ba amma daga cikin makadiru ka yi kaddara haka a yanzu kai ne abin ji ba ba kai na bakar ka tsaya ka kulle kan zaɗaki ka yi kuka ya za ka tsare da malakul mauti daga waɗannan nasu guda arba'in masir da mutum da abin bugu suna jiran ka a kushewa ya ja ku haɗu ya ja ku rabu baka sani ba wani ji an tsare tabi fariƙon fil jannati اللهم اجعلنا منه وفريق في السعير أعاذنا الله أعاذنا الله أعاذنا الله عن من أن أكون من أهل السعير وكذا وانا aikin da yake gaban ka ya fi maka zagin sai na uku ya fi maka zagin sai na uku ya fi maka zagin sai na uku balle in gurungum jagora wato girejan nike kafirci imamu ali dan abi dalib karama Allah wajahu wa radiyallahu anhu amina da sauran as-sahaba ka huta yake kana da yakinin da bari a tambaye ka ne ko bakar maka duk karatun da kai ka san ba hisabin kana bakar akan ka ba na ka akan ka kuma a'a to kai akwai dani kan ka kaji da ka karbi dani wani kan na ka gudano ne an ka zo da naka ne kuma ka zo kai agaji kanka daya da damin kaura wani kuma da damin kaura ka ke ya kawo ya kawo ka zuba makaji su ba amma ne kanka ne kan to ka ɗauki nauyin da ba ka iya bara ku kun gani Allah ya san muminai shi ya halicce su ya musu arzikin imani Allah ya san munafukai shi ya halicce su suka hau kan tajarda su fushinsa ke ɗan ya ɓata su suka koma mai zamin ne fakar. Amma dai, amma mu yi a hankali jama. Na? Mu yi haƙuri, mu yi a hankali. Kaga lokacin zagin sahabban nan da da ba a ɗauka kana astagfirullah astagfirullah kana noma kadadan da Allah zai tambaye komi da su Allah ba zai kama kan laifin ku ba gafar da ma'ana kuma kun fi ka in ka ji ya ayyu allazina amanu alqur'anin nan kai ma dai ka san ba da kakanuna da kakannin ka ake ba ka ka tabbata su ne sallan nan da kake yin ta a bakin titi kai kabbara kowa na ganin ka da ba ita a yi ba wasu ne su kafin suka ba da jinin su aka kai su lahira su kuna sallan ta kullo dandali ha ake takai yanka da su sai zaki yanzu ko siyasa ka buɗe a tare Najeriya ka fara da zakin su daura su kakana malam sa'adu gunguru da ke wannan ya zai je ko ina ba ya farma mutuncin manya wai za ka wallahi ya bar gaban ka ya tashi sa'a za ka ga yana tafiya kai da komowa filardi garuruwa filardi ƙauyukan kewayen madina liyufti da fiha yanzu ba ya maka magana addini ba ya maka magana imani to in ya je addini yake batawa a wayancan wuraren da ya je din liyufti da fiha ha'u damir zai koma akan al'ar sa'a fil ardi liyufsida fiha ay liyufsida fil ardi karamin gari ya shiga al'ar babban gari ma al'ar ne atima ta kowace ƙasa al'ar ne don akan ƙasa aka gina to barnan da in ya bar gaban kai ne barna yake yi wal ma'ana kenan addini yake rusawa kuma ga kalmar ƙa'ida ta imani a gaban ma'aiki amma an ji ana ruguza shi kuma ana kukan da'awansa wani gulikan harsa idan ya ga amfanin gonan wanda suka yi imani da kai suke binsa ya kyallara ya ga in an bari kakayi datu mora ko in dabino ne in an zarje muminin zai karu zai ƙara wa addini ƙarfi to sai ya biya lalata wannan ya bayyana ya kona wani waje ya tuttuɓuke ya wasa wannan na in ya ga 'ya'yan dabbobin muminai sun fita wajen gari suna neman kalace ya gane wannan dabbobin na mumini wani ne wannan dabbobin na wani ne wannan na wanke ne wannan na su ma su yi ki ya gugunsu ya musu kai sun zama mushe sai wuce abu wannan fa shine mai kyakkyawan magana ne dan su gane akwai bambanci tsakanin harshen mai maganar nan da kuma abin da ya kudurta dan dai inda abin da ya faɗan nan wa ma'aiki har ya kawatar da ma'aiki ai maganar kuma barna akan ƙasa halaka amfanin gona da halaka ƴaƴan dabbobin mutane kaga da ba zai yi wallahu Allah da yake gaya ma wannan zance ya Rasulallah sallama la yuhibbul fasada faufau baya san barna saboda bai san barna to bai san me yin barna saboda kinsa da barna to me barna ma kuma ya shiga layin ababen da Allah ba su kuma ga kidin liyusida fil ardi kaga lamu ta'lil li yufsida shi sa ma ka samu fatha akan dalibin don dama bi yufsidu ne tunda fi'ilin mudari'i ne to amma tunda an samu lamu lamu ta'lil ko lamu tawri sai ka ce li yufsida yana yawo don yayi barna ne kaka to don yayi gyara ne don yayi barna ne jama'a ubangiji Allah ke bayar son me barna to yana son barnan to wanda duk ka dangi da manzon Allah rayuwa da mutuwa to fa Allah ya tantance shi bayi cikin al-mufsiduna fil ardi to kuna fa ya tsallake tun da dai wallahu la yuhibbul fasada mutumin da Allah bai san sa bai san aikin sa kuma sai kai ki aljanna kuma sannan zan tsaya a mimbari yake Allah ce a gaya mutum goma nan yanzu yanzu nan yanzu nan Allah ya bani umarni in gaya musu ko me suka yi yan aljanna ko me suka yi Allah ya musu kyautan da ba zai janye ba yan aljanna malam ka tabbata dai ba sunan ka sai dai ka fara ta yiwu sunanka sa'adu kuma ga sa'adu a lissafi amma kai dai a ce annabi ya tsaya a mimbari ya ce kai yawwa kai din nan sa'adu na turu dan aljanna ne ina ce wannan riwaya idon ka zai tsiyaye kana bin ka ka duba ka ga wannan riwaya da wa aka fara kidayan muminan nan da wanda ya fi kowanne halitta imani in ban da annabawa da manzanni. Manzan Rahama sai da ya ga sako ya ce duk duniya in su da jinnu in ban da al'ambiya wal mursalun ba a yi halittar da Allah ya matsara imani a kirjinsa in yanda ya ba matsara a kirjin sai na Abubakar as-Siddiqi radiyallahu anhu wa Annabi ya ga su galiban nasa ba sa gane wannan jumlataccen ilimi ba ya ce to bari ku ji da za a ciro imanin dukkan al'umma gaba ɗaya maza mata na kusa da duka a ebo a zo a samu shafin mizani a zuba za a yi awu kenan fa yake kuma a ɗauko imanin da na bakar shi ɗaya a sa a ɗaya kafin yake la wallahi wannan lamar ƙasa mace la raja imanu abi bakarin إيمان الأمة كلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله سيد الذي يرن سيد نارن سيد الله سيد إيمان أبدا يارن جاي إيمان دكا الأمة da kuɗinka a cikin ciyar da addinin musulunci kai nawa ko ban kaji nawa na baba nawa na kaka nawa na mama nawa na yatin babu ba sannan akwai karfinka ba yakin da annabi ya fita sai na baka iya gida jikin kudin sa babu yaki babu yaki yadda duk annabi ya sa ta tafin kafa ya taka turbaya an je kirji da kirji da kafirci a ba ka listin wanda suka fita akwai kuɗin sai na abubakar sannan akwai kuma zakinsa akwai ƙarfinsa akwai hikimarsa kuma na yaki kai kuma ina jin dai ba ma ina ji ba zan rantsi da Allah kai babu komai ya mamaki sai na abubakar ya muni mahalicinsa bai gane shi ba sai ni da kai da muke ƙarshen gari muka gane mu ya cancanci azaba Allah bai sani ba ya ji ya sa shi aljanna ashe azaba ya kamata ya shiga kaga wannan kalmar ka ga wuce kan Abu Bakar ba da Allah ba kace kana challenge din gare akwai mistake a cikin da zaran ka zata wa Allah kuma na wani abu wanda ba daidai ba to ka sauka daga turban la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallama ba bukatan kai wa'azi bane bukatan a maka suru ne a samo maka nasu ke lakana maka kalmar shahada a maka wanka da ruwa ko kici bakwai da sabulu don ka dawo da'irar la ilaha illallah Muhammadu ko Allah zai huce karfe duk abin da annabi ya karrama duk wanda ya taba abin ya taba annabi wanda ya taba annabi kuma Allah ya shirya da zai lugud mala'iku da su yi lugudin tambayi akan mutum dole ya ka maka dalilin hatsari ka duba inda hatsari ka ajiye masa duba kuma ka tabbata mala eh addini ka kenan eh kowa ya na zage shi eh to to to za ta mala addini na ka ni kamar ni almajiri wannan ilimin ne ya wuce kaina da Allah ya sauka lafiya amma kai talle da ai bane na kasuwa ka ji ka tsira mala ka huta yanzu kiyama ta tashi kowa ya gajiya a kan idon kowa wanda ke motsi kawai ake jinsa Allah ya yi motsa shi ne mai ma'aman Mahamuda. Shi ne ya kai mari, ya kai goro, ya kai mari, ya kai. Kowa ya gajiya. kuma ya furta gajiyawa adamu ya gajiya ya furta nuhu ya gajiya ya furta ibrahim ya gajiya ya furta ane musa ya duka isa duka sun furta mu ba su waje kawai nasu suke yi nabi isa ya mana isa ishara ta manya ita ka ku wahala ka ku je ko ina dukka wannan ku nemi manzon Allah kawai ne mai mukami ana laha ana laha ana laha amma shugaban wahabiya na biyu bayan hurkutu wanda yazo cikin karnin bakwai ya ce wannan mukamin ana laha ne yake asali ta sai yi isali shi kuma sai ya karinci ya yi halin girma sai ya bar wa annabi muhammadu wai haka ma na cikin abin da ma ya kara masa tudu da daraja kuma baka ce inna lillahi wa inna ilaihi ka taba ga mutum ya kyautar da girma a ran lahira dara duniya ai a lahira zai yi abin da duk duniya za a san Allah ba yi da kamar za kuma ya ki ya ba manzo Allah me ya gamu da shi yaran sa da mahaifinsa ne ai wannan kyautar sai dai ɗaya bar mu uba amma aboki da aboki ko ɗan wani ɗan uwa babu na faɗa ya sarfokar ko ya ce bai sani ba ko Allah zai ka da kyas ɗin an ce shi kansa iza an ce da shi Allah sai yi tsoron ma an ce Allah ya ce bai sani ba an yi wa Allah kishiya da shi kuma ya samu wannan gada ya samu wannan kwale-kwalen shekara kuma ya kauce ba wani mamadin da ba su kuma komi a kansa kai ka san iyayen annabi ta tsiro ta yi jijiya ta yi kure ta yi ya'ya a zuciyar mai maganan nan kuma a cikin magana akwai zagin Allah shi Allah ga inda ya nada ga shi kuma aka zo aka ci gyaransa kuma bai ce komi ba kuma annabi ya ci gaba da filayin roshin alhali kuma na isa ne kaga Allah ma an fita daga lantinsa bai sani ba annabi isa kuma an zage shi dan Allah ya ce maza ga mai aiki je ka yi aiki sai kuma isa ya kaji sai ka ba ba wanda Allah ya ba shi ba kaga annabi isa zama dan tawaye an dinga cire maka hatsarin jikin wannan kalmar kai tsamira kai a hankali duk alƙalamin da ka sani na iya zana khairu na iya zana sharu mukamin ana laha ana laha tun farko babu ɗan da ya fita wanda mace kai nishi ya faɗo a ce wai annabi na filin kiyama shi kuma da tutar ana laha ana laha wallahi ba zai kai lafi Allah ma ba zai wannan nadin ba don shi annabi shine imamul mursalina ba inda aka ce wani annabi imamul mursalina ba imamul anbiya ne ba inda aka ce manzo wani shi ma in an tara gobe annabawa manzanni imamu ne ba to ga inda imamanci take a wasu da tsiyayya aka ta karayewa sai da rubu kaga mai maganar nan kaga abu uku su duk sun buye masa bai san Allah ba duk bai san faɗi ko Allah ba sannan bai san ma waye manzon Allah ba ko bai san wani zuri aka sa annabawa ai annabawa ba ta canza wa Allah umarninsa gafa da mana ba su canzawa Allah ya naɗa Isa alaihi salam arrubu ya yi aiki shi kuma kawai gana maza ya kauce ya yi kyautar kujerar sai ka san da wannan magana bai san wa ake kyankyakewa ma tukuna amma ba shi annabta ba ai dan tawaye ba zuwa annabta Allah ce da maka da hagu na za a yi Allah a'a annabi Musa an aike shi wa'azi alaihi salam da at-taura na da matsala a halshensa. Bai isa ya ce wa Allah ka tuɓe ni ka naɗa harun ba, a'a, me ya faɗa waje alli waziran ya Allah aikin nan layi ɗamara zai yi ba ji ba gani bakin rai bakin fama tun da kake ne yi amma ina roƙo ka bani mataimaki shine waziru yake wa za baki yace haruna ka ban haruna akhi dan uwan nan na wanda ba zai iya magana ba na da guraguran murya Allah yake je wa'azi bai ta ni ba zan iya ba halke na kaza kaza kaza ga yayi mataimaki ne kamar annabi ya zaki to kuwa ya kawai sai girmama annabi musulunci ya yi baki kaga wannan akwai kallon kiristiyaniti ba wallahi akwai tallan kiristiyani yawwa nufin da su ji daɗin wannan saƙo yawwa wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi da an yi kallon labarama shi kaɗai ke kai komo kuma shi kaɗai Allah ya yi magana a wannan ranar kuma shi kaɗai ne bayi da fentin razana kuma shi Allah ya kaddara kai kuma kana filin kiyama tsirara sai annabi ya zo gindin al'adu ya ce ya ubangiji kowa da komai kamar da ka sani ni ne manzon da ka zaɓe ni ka bani alƙur'ani to ya Allah ina ƙaran wannan ne sai ya gwada me zagin ina ƙaran wannan ne wannan wannan da cikin arzikin da ka aike ni duniya kakanninsa suka musulunta har ya san Allah amma ya faɗa ba so ɗaya ba so biyu ba ya ce ni babana Abdullahi mamana Amina duk kafire ne yan wuta to shi ne nake jin kajin furfuran da tijan nan nawa ya gaya mun nan gunkin ya gaya min cikin nau'in firka guda takwas da ka aike ni na yaƙa a duniya ya gaya wani kala ne iyaye na suka yi ya Allah Allah karansa ya gaya mu malam in wannan ne kaɗai danja ai ka shiga dangogi ya ce bayan nan kuma wannan din ya ce mata ta Aisha karo to ya kai kazanta gidana to tun da ya kai kazanta gidana Allah sauran matan nawa ma na so ya ce su ma duk zamai ne to ya Allah ina ƙara ya kawo shaidu hudu na zinan mata ta Aisha da duk wanda zai faɗa shaida da ya Allah an gaito shi yana nan kowaye da sunan su kullum ya Allah kai umarni mala'iku su tsoro su fito da su su yi shaida ina bakar ce ya Allah ni ma ina bin kadin ƴata wannan na maganar matarsa ce ai ni na aiki Aishan ni da mahaifiyarta sai da ummu rumana muka rene ta abinda muka gane cikin maganarsa ya ya ubangiji Allah ai muke kara ni ma Abubakar fasiki ne ummu rumana fasika jira ma muka aiki fasika Aisha to mu ma muna kara muna neman mutuncinmu ya gaya mana takwa mai ta so ce ya Allah zancen nan na zina da Aisha fa ni aka ci ambatawa to ni ma ina jin kajin mutunci na ya ɓace ni a baki ya ɓace ni a rubutu ya ce ni ne nake haɗinkan annabin da na yi imani da shi na bar uwa na bar uba na bar abokai na bar kowa na bishi wai kuma ni ne nake lalata da matarsa ya Allah ni ya mun kazafi ya kawo arba'at shahada alai ya Allah ka san ko da sallan jibrilu ka je lahira ka tajja wannan canjojin ka san wallahi ba ka tsallake ba sallar ka da kake kana jiran alat ba a'a sallar jibrilu wanda za ya manta komi da kowa wallahi aka ce annabi na tage mutuncin iyayen mutuncin matansa sai da abubakar na tage mutuncinsa mutuncin umar rumana mutuncin yasa aisha abu safuwan afuwan shi safuwan da sadauki yana tajin yajin jinin tajin diyan mutuncin malam ina ba ba wa dai shi ba kafin a duniya malam ka yi abin da shine mas'uliyan ka na wajibi maganar zage-zagen ku da ma'u ta ajiye shi a gefe ka kama zikiri in ka ce la ilaha illallah ka san me ka aika kiyama in kace subhanallah ka san asufi yayi bako kai tsari astaghfirullah ka fada tekun wanka daga zunubi amma amma annabi ya tantance mutane Allah ya tantance mutane ka zo ka saki ce zaka wa Allah kuma tantancewa in kiyama ta tashi abun ina tausayin ka ba ka kai labari ba ba Allah tunda shi babban masani ne ajiye masa addinin sa wannan kace mu kuyo muke yanzu mu ba mu kai mu fara mu bakin mun nan bai kai ya fara alkaba'i ma wa'incan manyan bayin ba amma tunda ina ta karatu in na iso kan nan ni ma to kuma ka gani a bayan ka shi ne haka zallami shi yayi ka ne Allah ya mana gafara jama'a ga tarihin marajiwan da jiya nake da mu za mu jera saboda ya tsoro akan sakon da jiya aka yi akan menene akan cewa shin akwai aya da ta hana watsa da kiɗa ku daman dai abin da muka gane mun tabbatar ba kiɗa da waƙan da jiya muka jeran nan bane wa'annan sun tsallake ba ka jin ana jin duk da kuma barna da tsobaran ciki amma su a sahabin manazirin nan ba su ce komai akan wani sai dai in kake shugaban halitta za ka yi ba wannan ne kuma wannan wakan ita ce haram wannan kiɗan shi ne haram amma wancan kiɗa koko kalangayya jauje kuntiki gurmi garaya molo duka wannan za ka yi ka hu ka yi ka yi ka yi bai ji barna ba amma sai ka ce ba kamar ma'aiki ya ce da rani ko Allah kuma yi Allah ko rani jama'a me so ka karin bayani akan kide-kide da wake-wake wadda aka yi kuma aka yi sa'a annabi ya karba abun ko duk da annabi ya karba ya ba to Allah ba ya karba in ka ɗauki littafin زاد المعاد في هدي خير العباد لتابن العلامة الحافظ محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ɗaya daga cikin ashabul mayamin shi shekul islami gangaren cikin zartu ya bar duniya ibnu qayyim al-jawziya ana kirga hijira shekara 751 azabul ma'adin nan ka ɗauki mujallabi na biyu shafi na hamsin da uku zuwa shafi na hamsin da hudu za ka ga abin da ya rubuta da cewa menene an yi wa manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu kuma ga abin da ya wakana sai dai kawai shi sai hau wata tsautsayi kuma sai ce wai shi a fahimtar sa ba a yi wa annabi kiɗa da wake-waken na ranar hijira da ya shiga madina ba ran da ya dawo daga gazuwatu tabuka ne a nan ne kuma kaga sai kaka salmando to manya suka dinga sa kulke suna taro kansa ana gwada babu wani wanda ya wahami shi ne auhama huke ɗanu aka dinga rubutu nunannun malamai mu'arrahai sahihai sahihai suka dinga rubutu suka ce shi ne kan da yi ya shiga jeji a ranar hijira ne aka yi annabi wannan ba a ranar dawa daga wato gazwatu jeshin authority ba idan ka ɗauki littafin al-mustafa al-sahihaini littafin al-imam al-muhaddis al-hafiz muhammad bunu muhammad bunu ahmad abu abdullahi ne saburi hakimu ya bar duniya hijira shekara ɗari hudu da biyar in ka ɗauki mujallabi na uku na al-mustafa shafi na tara zuwa na goma za ka ga abin da ya rawaito kuma yake ingatacce ne Allah saka wa hakimu da alkhairi sannan shamsu jini zahabi muhammadu bin usman zahabi suna ce da shi jabalul ilmi suna ce da shi suna maki kirari suna ma ce da shi shi ne shekul jarhi wata adili kuma ya rayu da su shi gagarau babba ɗin sun dinga kwamawa da shi gagarau babba to amma ya ci shi da alkalamin ilimi ya masa lodin da har ya mutu ba zai iya biyan wannan bashi ya ƙare ma ya ce shi ya yarda in ji zahabi ya yarda a fito dandali da rana a zage shi amma dole da dare a koyi a yi sata a takardunsa. To kaga shehun har rana har ya mutu bai iya kutufo ɗin da shi zahabi ya mutu. Kuma zahabin nan na ga mai gare shi lakin dai wato bil juz'iyya ba bil kulliyya ba. yasa wata ran sai suka yi zahabin ya yi maka daidai to a lokacin kuma ya kunce da shi ki gudu eh lokacin kenan sun raba gari da ki gudu kenan lokacin to amma dai abinda manya suka faɗa suka ce zahabin nan ko ƙancinsa shehun harrana bai dan sun ce da ya dinga jajigindi zawiya zuwa zawiya shehu daga shehu sai da ya jadi gindi a zawiya a gaban shehu dubu da ɗari hudu gafata. Wannan zahabi. Shehu wani bayaki zahabi ya bakunci zawiyansa ya iji abin da ya yi ba na ilimi ya wuce gaba wani shehu ba kamansa na iya bayan na iya shehu dubu da shehu ɗari hudu. Yanzu mu ɗauke ɗari hudun mu. mu tsaya a kan shehu dubu kowane shehu kuma mu ɗauka cewa hanni biyu za a iya dinga maimaitawa kenan ya samu ƙwarewa a fanni biyu biyu sau dubu a matsayin tuki ba ya tuka wannan fanni ka san fannin duka duka mafi makona ilimin fannin duka an ce goma sha tara to mu ɗauka cewa kowane shehu ɗaya za a ya yi bitan bayan ilimin da ya zo da shi to ya karɓi tushi ne a fanni biyu da wannan shehu ya shahara a kai a ga wancan malam na bakin kogi kaga ake kai wannan to kaga wannan zahabi zahabi ya bar duniya hijirar ma'aiki ɗari bakwai da arba'in da takwas ya faɗi an yi haka in ka ɗauki sharhu sunna ta imamun nawawi afwan ta imamul bagawi imam al-bagawi ba imam an-nawawi ba in ka ɗauki juzu'i na goma sha uku na sharhu sunna shafi ɗari biyu da sittin da hudu shi ma ya faɗi abin da ya wakana lokacin da baban Fatimah al-Batum ya shigo Madina alayhi salatu wassalamu kuma abin ma da suka faɗa suka ce sai da ita Madina dukkan gidaddajin sai da suka girgiza irkajjakin buyutu duk gidajen Madina sai da suka san an yi bako wato kafafuwan mazauna Madina ya girgiza ita kasa ta ji takun da ba a taɓa mata wannan takun ba mai gida a gidansa bai taɓa takun karsashi da takun bege utan bege ya cinye irin wannan ranar yake wasu kake yake kai ba gidaje ba irta yake sikaku dukkan loko lungu sako a sika hanyar kororo sai da ta girgiza saboda manzon Allah ya shigo ta karbi dugadugan da ba ta taba karba ba a wannan lungun ba ta da arzikin da za a je lungun sai yau da arziki yau madina yake zai bi lungun to yau ne lungun ya karbi dugadugan da bai taba karba ba kuma har ya mutu ba zai karba yace kuma madinan ta kaure bi aswatil hamdi wa tasbih Allahu akbar kuma yace wata gan na banatul ansari kaga al-zina al-zina dan shi wanda ya sabu zartan nan ya ta maimaita al-zina al-zina amma to sai yanzu aka ji da yake mutumin kauye kaga yake kauye ma nan ake wanda nan sai ya kare shi wallahi mu ma baki ruwa wai karka iblis duka sha ba su ma sun zo gurin ne kuma nan wata gannat banatul ansar ƴan matan mutanen madina muminai ba muminan madina dan saru ƴaƴansu ƴan mata suke rera waƙa bigayatul farhi saboda nuna matuƙar murnar wasu ruwar da matuƙar farin cikin su masoyi ya zo Allahu akbar to kun gani an samu dai tabbas bayan a shiru kuma an yi masa mene algina an yi masa algina shine waka sannan ga maraji'un da za a ɗauka a tsara ji saboda haƙƙin kare annabi haƙƙin kowa ne kuma wanda shi yake yaƙi da tallata manzon Allah ko suka akan yadda ake wa annabin rahama wato hidima to fa yaƙi yake da manzon Allah dan shi horonsa shi yake zo ya mai da ita ta dunana in ka ɗauki ta'azibu ta'azibi wa ya rubuta ta'azibu ta'azibi to ga sunansa inda a faɗe shi a duniyar ilimi sai an ce shekul islami علم الأعلام شهاب الدين حافظ الأثري قاضي القضاة الإمام وإن اللمبودون كتيرا guda shida ba a ba wa jaji kuma ba shi ya sa wa kansa ba duniyar ilimi ne ta tabbatar ya hau kujeru sunansa ba ahmadu bunu ali bunu muhammad bunu muhammad bunu hajarin al-asqalani al-misri ثم الشافعي alkinani hafizul asali abu fadari ya bar duniya hijira ɗari takwas da hamsin da biyu in ka ɗauki tahazibul tahazibi shafi talatin da ɗaya za ka ga yadda ya hakaito wannan kiɗa da wannan waƙa da wannan tarba jama'a marja'i na gaba da wannan ɗauki majma'ul dawa'idi wa manba'ul fawa'idi waye marubucin al'allama ake fara faɗansa al-muhaddisu al-murafi as-sabat shine Ali ibn Abi Bakrin ya fi shuhura da Nuruddin al-Haythami ya shiga kabarin da hijira 807 ya kawo a mujalladi na hudu na Majma'ul Zawaidi kida da watsa a gaban manzon Allah aka tarbe shi kuma manzon Allah yayi na'am bai yi kace ba marja'i na hudu Fathul Bari sharhin da duniya ta yi wa sai Buhari sharhi tamanin ne da wasu ‘ya'ya a kai, amma an ce babu sharhin da ya zo da shumuri, ya kuma zuwa da umuri, kuma aka gwada buhuri da muhuri irin sharhin fatkul bari. Wadda shi wannan gangaren da muka faɗa al'askalami shi sharhin. To a fatar barin nan, ta haɓu bin hajar al'askalami za ka ga ya tabbatar da wannan tarba da aka yi kuma har ma ya yi ƙarin bayani kuma kuma shi hafizu ne daga hufazu kai kuwa ina zaton da da ɗauko bindiga irin smg din nan mai gida wanda take operating kanta nan a yi saitin ka a ce ka gani wannan ka gan shi yanzu nan zai danna kasafi ya fara fita kuma gojinka aka auna ka karanta mana hadisi arba'in da isnadin da tarihin mazaje ko kuma a tarihi ba na yaje ba a yi rabon gado don wallahi ko ba zai iya wannan hafizu ne yake an yi wannan kidan an yi wannan waƙar kuma annabin rahama akan gidansa Allahu akbar Allah sarki ka sake ɗaukar littafin da ɗazu muka faɗa gado ma'ad a'a ɗauki albidaya wani haya fi tarayyar ta wane ne al'imamu ake cewa al-mufassiru al-mu'arrifu abul fida'i imamu dini damaski shine isma'il bin umar bin kafirin ad-damaski ibn kafirin ya shiga kabarinsa hijira ɗari bakwai da saba'in da hudu to in ka ɗauki mujallabi na uku na littafin sa mafi shahara al-bidaya wa nihaya da tarihi mujallabi na uku shafi ɗari da saba'in da bakwai ya tabbatar an yi wannan kuma jiya ma mun kawo ruwayan ma sai da annabi ya tsaya ma ya jinjina musu ya musu kyautan aljanna. Ha, to ya ce wallahu, ya ce ya alamu Allahu an na kalbi yuhibbuhum. Na tambaye ku wata wuta Allah ya kera dan ya zuba wanda zuciyar annabi ke son su suka ga babu sai dai aljanna. To an kafa zabul ma'adin nan da muka faɗa ta shi ibn qayyim al-jawziya wanda ya zo duniya a watan safar kwana bakwai gare shi hijira 691 ya bar duniya da ran alhamis 23 ga watan rajab hijira 751 mujalladi na uku za ka ɗauka na zagul ma'ad shafi na goma sha uku za ka kai mun tashi dawowa dai حياة الصحابة سأل علامة محمد بن يوسف الكندعلوي مجلد فرق وذاك أوكا شافينا 20 دقيقة كأوكي مؤجم البلدان وجه ببن مثلين لن ببن جوغرافي لن ياقوب بن عبد الله شهاب الدين ياقوت الحموي ya kutul hamawi ya shiga kabarin sa hijira ɗari shida ne da ishirin da biyu. To ka ɗauki mu'jamul fuldani ta ki yaƙut bin Abdullah al-Hamawi za ka ga a mujallabi afuwan ya bar duniya hijira ɗari shida da ishirin da biyu ko ɗari shida da ishirin da shida. Yana akwai safani na masu tarajumin rijali. Wasu ce ya shiga kabarinsa ya kotul hamawi hijira ɗari shida da ishirin da biyu wasu da ɗari shida da ishirin da shida kenan akwai rafin shekara hudu wanda suka saba wa juna Allah ubangiji ya musu gafara to ya tabbatar da an yi haka hadisi kuma daga bakin Anas dan Malik ko ka ɗauki siyatul hanafiya littafin da al'allama burhanul hanafi ya rubuta a mujalladi na biyu za ka gani ko attajul jami'a lil usul littafin da al-Sheikh Mansur Ali Nafi ya rubuta a mujalladi na uku shafi ɗari biyu da saba'in da biyu za ka gani ko alwarul muhammadiyya littafin da al'allama المحقق الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني الشهير بيوسف النبهاني يوسف النبهاني ya shiga kabarinsa hijira shekara dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in ya kawo a shafi na hamsin da tara to sai ka ɗauki littafin Adal Habibu yanzu mun koma dandazo wa'adiyya kwata-kwata wannan su ne ka dangaru wa'adiyya janka duk jankayin wa'adiyya wa'innan su ne bari da ka kayi kaɗan ka kamo wa'innan inda wajen kin annabi ne wallahi kan ya take to shi ne wannan littafin ya shiga kabari amma kwanan shi mu'asirinmu ne mun rayu da shi shine abubakar jabirul jazairi to shi ma a wannan littafi hazal habibu muhammadun rasulullah ya muhiku ya tabbatar an yi kida a gaban ma'aiki an yi rawa an yi waka ranan da ya shiga madina to kaddara ba a yi rawa ba me yake kawo rawa ne a murna ma an maka mutuwa ko ana kiɗa dubu ne ka yi rawa? Ai rawa ko da kiɗa ko ba kiɗa wuya je munna ya shiga ne. Haka ne ba? To kenan manzo Allah da ya ga ana masa rawa ko kuma ana tsallen murna kuma ana masa waka kuma ana kiɗa kuma ya shiru Allah muna da aiki a gaban mu in dai zaka je ka iban addini wai a media ne wai nan ka tare wallahi da ka ankara kawai mala'iku sun tafone ka an an maka tasari ana kai ka inda ba kai tsammani irin ku irin ku kan ake kai ku ba kuma ka wai ga kaf kaf a zuwa wannan fatakken nasu ba dan ali za kai shi to to kuma a ƙarshe ga wata ruwaya kuma wadda ita ne za mu tsaya kanta da aka samu cikin littafin da ake ce al-zahairul muhammadiyya wadda babban sharifin nan hasani maliki maki muhammad bin alawi al-maliki rai mawalla ya rubuta to shi da ya zo kan wajen ma yake da annabi ya tsaya sai ya fita daga wannan gugar ba ana jaula ba ne da shi da taguwa suna gaba sai ya fita ya tsaya ma wa'annan gungun wanda jiya muka faɗa suna kiɗa suna waka kuma da 'yan kallo sai ya ce afihi buna ni yanzu wannan abu da kuke gwada mun to na ne kuke yi fa'alu i wallahi suka ce i ka san ida man aro kai ma na larabci ne ويستنبئونك أحق هو قل إنه قل إي وربي إنه لا حق ذاك إيدم لن تباوتي أرو يدوكو دك سسكن لاربا قرآن يا كاوتي إي suka ce i wallahi ko ka muke yi mun rantsa da Allah fa qala ana wallahi uhibbukum ana wallahi uhibbukum ana wallahi tun da so ne wannan dandazon da so ne ni ma na rantsa da Allah ina son ku na rantsa da Allah ina son ku sai da ya karara talata mai masu kiɗa da waƙa so na kuke yi sun ci sun je aljanna a sun je aljanna ya je kare kujiyar turo su amma sun fi بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم na ƙara da kwan addu'an cikin ƴata kuma muna godiya da masu addu'o'i da masu ziyarar gaisuwa muna ƙara roƙo Allah ya ba ta lafiya wa zunaira Allah ya ba mu lafiya dukan mu Allah Allah Allah Allah dukkan mu Allah ya mana bukatocin mu Allah ya kare mu abin da muke tsoro Allah ya gafa mana abin da muke fata fatiha ma salatul fatiha marra marra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يتقبل